والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da safiya ta lahadi tara ga watan azumi wanda kuma yau shine majalisinmu na bakwai na tafsiri a cikin suratul haqqa muna nan cikin suratul alhaqqatu mal haqqa jiya mun yi ayoyi goma sha biyu yau za mu tashi aya ta goma sha uku a cikin suratul haqqa alhamdulillahi a tambayoyi da muka yi darussan da muka gabatar mun fahimci cewa lalle ana fahimtar karatun da ake yan uwa mata Allah ubangiji ya kara muku albarka ba za mu guce ba muna addu'o'i waɗanda suke taya mu hidima a wannan guri mai albarka musamman waɗanda suke zuwa asussuba su share masallacin nan gaba daya wayannan bayin Allah da dattije mata da wayanda suke taya su yayansu Allah ya saka musu da alkhairi yan hisban mu da committee na wannan masallaci mata irin dawainiya da suke da kokari muna ƙara addu'a Allah ya saka musu da alkhairi malaman mu na wannan makaranta ta alafat Allah ya musu albarka wannan sura suratul haqqa mun fada sunanta guda daya suna ɗaya take da shi ita ce suratul haqqa muka manta jiya ban faɗi yawan ayoyinta ba ayoyinta hamsin da biyu ne ayoyinta hamsin da biyu mun tattauna jiya ga farkon sura ɗin sannan muka yi magana kan wasu ƙisosin daga cikin waɗanda suka yi ɓarna a baya suka ba wa annabawansu wahala kamar adawa da samudawa da mutanen fir'auna da mutanen annabi lut yadda Allah subhanahu wataala kuma ya halakar da su to Allah subhanahu wataala yanzu tunda ya halakar da su kuma duk mai irin wannan halin shi ma za a halakar da shi to yanzu za mu koma farfajiyar kiyama za mu ga me zai faru tunda an mutu an kashe su kam sai mu ga kuma me zai faru a farfajiyar kiyama الله سبحانه وتعالى كتاب فإذا نفخ في السور نفخة واحدة نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
الله سبحانه وتعالى yake cewa fa idan nufika fi suri نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ويومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تؤردون لا تخفى منكم خافية الله ينبام الأباري دلا دلانا حال da za a kasance a farfajiyar kiyama ranan tashin alkiyama yake cewa idan mala'ikan mutuwa mala'ikan busan kafo ya busa kafo wanda aka bashi nauyin busa kafo za mu zo mu tattauna a kansa akwai mala'ika da shi aikinsa kawai kenan aka ɗauke ƙasa da duwatsu aka kawar da su daga gurin da suke sannan aka nike su da ƙasa din da duwatsu din wannan ƙasar da muke kai da duwatsu duka a nike su zama gari in aka yi wannan fa yawma idin waqa'atil waqi'a to a lokacin ne za ka san tashin kiyama za a yi ta kowa za a tashe shi wannan nike ƙasan duk kowa ya gani da nike duwar watsu din wani lokaci duwatsu ma tashi sama suke yi kamar yadda wasu ayu suka gaya mana to lokacin kiyama ta tashi a nike ƙasa a nike duwar wasu a fito da mu kuma yau mai idin waƙa'atul waqi'a to kiyama ta tashi kenan a lokacin tunda an gama da ƙasa to sai a koma sama wan shaqqati sama sama ita ma ta tsatsage a ranan za ta zama ba a can baya an gaya mana suratul mulk kuwa talaka sab'a sabawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسيب bazaka ga tsago ba bazaka to a ran kiyama kuma fa hiya yawma idin wahiya a ranan kasar zata zama ai sama din zata zama mai rauni ba ta da karfi yadda in ka taba tabo hannunka haka za ga ta Allah subhanahu wataala zai tsatsaga ta a lokacin yanzu ba tsatsage take ba mala'iku kuma suna nan a kafe suna nan a zube a gefen sama ɗin al'arshin ubangiji kowa ya gani za a ga al'arshin gajin ubangiji mala'iku guda takwas suna riƙe da shi wannan yana raddi za mu zo mu tattauna dai a kai sannan za a bujiro da mutane don a musu hisabi babu wani abu da zai ɓuya na abin da ka aikata komi ƙanƙantansa ko na alkhairi ko na sharri a ranar wannan su ne ayoyi da suke gabanmu fa'iza nufi kafin suri lallai idan mala'ikan ƙafo ya yi busa a cikin ƙafonsa na fukatun wahidatun busa guda ɗaya daga yayi ta fa amrullahi la yukhalifu wala yumana anan gurin al'amarin Allah zai faru malaika yana nan malaikan kafu shi kare an halice shi aikin sa kenan yana nan yana tsaye fa yanzu nan yana nan yana tsaye kamar yadda zo a hadisin da Abu Dawud ya ruwaito shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi Abdullah ibn Amr ibn As yake cewa jaa a'rabiyyun wani balarabin ƙauye ya zo ya tambayi annabi sallallahu masur wannan kafon da ake fada menene shi annabi sai yake cewa qarnun yunfaku fi wani kaho ne kamar kafon saniya kamar yadda in an ce maka kaho ka san meye kaho amma ba mu san irin na ubangiji da ya tada da wannan mala'ikan ba Abu Sa'id al-Khudri a hadisin Tirmidhi shi ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu lokacin manzon Allah hankalinsa a tashe hankalin annabi a tashe yake cewa kaifa an'amu wa qad iltaqama sahibul qarnil qarna wai ta ya zan samu kwanciyar hankali duniyar nan ma yaushe zan samu kwanciyar hankali a cikin ta yaushe zan samu nutsuwa a wannan duniya din a lokacin da mala'ikan busa kafo na aitashin kiyama ya riga ya ɗauki ƙafansa ya riƙe wa hana jabhatahu wa asga sam'ahu ya daga kansa yayi haka ya bude kunnensa yana sauraro a ce busa yanzuru an yu'mara an an an yanfuk yana jira kawai a ce ya busa fa yanfuk kawai ya busa kayansa qala al muslimuna sai sahabbai da suke gefen annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce fa kaifa naqulu ya rasulullah to mun shiga uku yanzu me za mu ke fada tunda lalle mala'ikan nan ya sa kafo a bakin sa jira kawai yake kuma ya daga kansa ya karkatar da kai kun san mai busa kafo ai sai yayi haka ko to ya sa ya shirya ya kashe kunne kuma yana bakin sa yana jira ubangiji ya ce busa annabi ce Allah ya ban labari hakan yana nan yana faru yanzu mala'ikan yana tsaye yace zan samu kwanciyar hankali sai sabai suka ce me zamu ce annabi ce ku yi ta cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel tawakkalna ala allahi rabbina wannan babbar addu'a ce mutum kar ta gushe a bakin sa hasbunallahu wa ni'mal wakeel tawakkalna ala allahi rabbina hasbunallahu wa ni'mal wakeel tawakkalna ala allahi rabbina hadisi ne mai tsoratarwa annabi sallallahu alaihi yana tsoratar da mutane game da kusancin sa'a wani da kusancin tashin alkiyama sai ka bana wannan hadisin yana kwarai yana kwaraitar da mu mu tsaya mu yi ayyukan kwarai saboda bala'ika kamar kiyaman mata zo tunda har an bashi gaho annabi sallallahu alaihi dama yana da yana da kwadayin yin ayyukan alkhairi da haka wannan hadisin annabi yake cewa kaifa an'am taya ma za a ce in samu farin ciki in samu nutsuwa ta yaya zan samu kwanciyar hankali mala'ikan busa ƙaho ya riga ya ɗau ƙafansa yana nufin ana nufin israfil sunansa israfil sunan mala'ikan busa ƙafo israfil alaihi salam wahuwal muwakkal bin nafak shi ne wanda aka wakilta masa busa ƙafo annabi ya ce yaushe zan yi na samu wannan kwanciyar hankali ne abu zan samu ba قد استعد وامسك البوكا او السور ya ce kawai ya gama shiri ya ɗauki ƙafansa yana riƙe da shi allazi yan fi wanda zai busa ya ɗora a kan hancinsa kamar loma a wata riwaya wata riwaya ce aka yi tun da aka halicce shi shi a shirye yake kunga yau ɗin nan ya busa an samu matsala wasu malamai suka ce zai busa uku ne wasu suka ce a busa biyu ne busar farko za a razana mutane ne busan da za a razana kowa duk duniya kowa ya mutu in an yi busa ta farko kowa da kowa zai mutu wannan zai shigo cikin tambayoyi busa nawa za a yi busa uku wasu suna ga busa biyu ne busan farko shine ta alfazau kowa zai mutu busa ta biyu za a tashi a firgice busa ta uku kuma ita ce ta ranar tashin alkiyama wanda za a tafi farfajin kiyama a ji a yi hisabi wasu na ga busa na farko da na biyu duka ɗaya ne in aka yi busa na farko za a mutu a cikinta ne kuma za a sake tashi sannan sai kuma busa da za a yi na tafiya wajen tashin alkiyama wannan hadisin akwai fa'idodi a cikinsa da yawa annabi yana nuna mana tsoronsa game da tashin alkiyama yana tsoro sallallahu alaihi wasallam domin annabin ya giyama ne ce kiyama ba za tashi ba sai akan mutanen banza duk wanda har kiyama ta tashi yana raye to wannan ya shiga matsala to mala'ika kuma ya riga ya sa ƙaho a baki yanzu aka busa har ka ji ai ka samu matsala akwai falalan fadin hasbunallahu wa ni'mal wakil mutun ya rike ta hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil sannan ana kwadaitar da mu'minai su yawaita aikin kwarai fa idza nufika fi suri nafqatun wahida sai Allah ya ce humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakatan wahida za a dauke kasa da duwar wasu za a kawar da su za a gusar da su za a nike su su zama gari a kawar da su babu labarin su kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan kenan al'amarin idan aka nike kasa nikewa wani waje Allah ke cewa yawma tarjufu al-ardu wal jibalu wa kanat al-jibalu kathiban mahila haka za ta zama kasan ta zama raidayi raidayi mai laushi haka za a nike kasar wani waje Allah ce wa yasalunaka anil jibali fa kul yansifuha rabbi nasfa ubangiji zai nike su nikewa likis fa ya zaru haƙa an safsafa haka za a bata zama shimfiɗaɗɗen fili kawai fili ne a shimfiɗe la tara fi ha'i wajen wala amta ba za ka ga kwari ba ba za ka ga tudu ba ba gangare ba komai ƙasar nan gaba ɗaya ta tafi to idan aka yi haka sai kuma wani shakkati sama'u fa yau mai wahiya sama kuma sai ta tsatsage idan sama'un shakkat idan sama'un fatarat daga an yi wannan an samu matsala kiyama ta tashi to tunda an gama da ƙasa sai a je sama ita ma a yi mata a kawar da ita za ta tsatsage a ranar ta zama ba ta da wani ba ta da wani gai- ba ta da wani galihu ta zama mai rauni to an aka yi haka bayan ita ma sama an yi mata haka wal malaku ala arja'iha ci sau waje Allah yake cewa fa idan shaqqati sama'u fa kanat wardatan kaddihan ita saman idan aka tsatsaga ta za ta zama jajir kamar jar fata kamar irin jikinka ya kone ya zama da wuta dinna amma ku ga yadda take yanzu haka za mu yi saboda bala'in kiyama za ta tashi wal malaku ala arja'iha mala'iku kuma suna gefen sama din duk gefenta suna nan a girke za su zo maganan tashin alkiyama maganan hisabi maganan abubuwa shine wanda Allah yake cewa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al mala'ikatu tanzila a sauko da mala'iku saukarwa wani waje Allah yake cewa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa haka ubangijinka zai zo mala'iku ma su ma za su zo safu safu ubangijinka zai zo gurin kowa na ganin Allah sabbis marabbikal a'la Allah madaukaki akan kowa a lokacin kuma wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniya al'arshin ubangijinka mala'iku guda takwas suna rike da shi nan gurin akwai tambaya nan akwai tambaya wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniya idan aka yi busan kaho kam ba duk bayi za su mutu ba eh kowa zai mutu ko to me yasa kuma aka ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniya a lokacin kuma mala'ikun ubangiji suna dauke da su su takwas suna dauke da al'arshi me yasa aka faɗi haka su ina suke ba za su mutu ba tunda kowa zai mutu duk mala har mala'iku kowa ya mutu da mutane kowa zai mutu to wannan mala'iku guda takwas din kuma da aka nuna mana lokacin masu suna nan sama za a kawar da ita ƙasa za a kawar da ita su tsatsage ba labarinsu mala'iku suna gefensu daga baya kenan za su taho to wa'annan kuma wa yahmilu arshar bika fawqa yawma idin samaniya mala'iku guda takwas din nan suna ɗauke da al'arshin ubangijinka su za su mutu ko ba za su mutu ba amsan da ta burge ni a kai shi ne ubangiji ya nuna ba kowa ne zai mutu ba Allah ce mana yayi wa nufika fi suri suratul zumar wa nufika fi suri in aka yi busa a ƙaho fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi duk wanda yake sama da ƙasa duk sai sun mutu to kun ga ai kowa zai mutu kenan ko har da mala'iku sai Allah ce illa man sha Allah sai waɗanda ubangiji ya ga dama su ba za su mutu ba sai aka ce sune arsha rabbika fawqa wa yahmilu arsha rabbika fawqa yawmi din samaniya sune guda takwas din nan su ba za su mutu ba to Allah ya ce a su kawai su zauna ya keɓance saboda girman su da darajar su thumma nufika fihi ukhra sannan a yi na biyu fai za mu kiyamun yanzurun sannan sai mutane duk gashi nan sun tashi wa ya hamilu arshar rabbika fawqahum yawma idin samaniya mala'ikan mutuwa din nan ai mala'ikan mala'ikun da suke dauke da al'arshin nan ya zo hadisin Jabir wanda Imam Musa Abu Dawud ya kawo shi Imam Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa uzina li an uhaddisa an malakin min mala'ikati llahi min hamalatil arsh Allah ya umarce ni in ba ku labari waɗannan mala'iku guda takwas din nan in ba ku labarin ya suke ya girman su tunda al'arshin Allah yana da girma to ba Allah ya ce in gaya muku girman mala'ika ɗaya kaɗai don ku gane girman al'arshin Allah ku gane girman mulkin Allah sai annabi ke cewa fa inna bayna shahmati udunihi girman mala'ika daga wajen sa dan kunne na kunnansa ko a kwatanta maka da kunnanka ba muna da kunnuwa ba ga fatan kunni nan shine shahmatul uzun gurin da ake sa dan kunne din nan to daga nan ƙarshen nan kenan ila atiqihi zuwa nan dinsa in ka fara tafiya daga nan kafin ka iso nan sai ka yi tafiyan shekara 700 baka gama ba iya nan kawai daga annabi ya gaya mana ya isa ka gane girmansa in dai daga nan zuwa na to girman kunnan fa girman kunnan ma ya kai wata 700 baka gama da shi ba wannan a nuna maka girman halittun Allah subhanahu wataala ka sallama ka yi imani ga Allah subhanahu wataala wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya yawma idin tu'raduna la takfa minkum kafiya ranan za a bujiro da ku ku din ku ƴan adam din tu'raduna nas za a bijiro da mutane saboda a muku hisabi ba tare da wani abu ya buya ba na komai kowa sai an sai an fito da da ayyukansa kamar ya amal misqala zarratin khairan yara kamar ya amal misqala zarratin sharran yara kisa Allah yake cewa wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada duk za a tattaro kowa ba za a bar ko mutun ɗaya ba wa uridu ala rabbika saffan laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra haka kowa zai taho sahu-sahu yadda aka halice ka da tsirara haka za a zo to yanzu gamu a farfajiyar kiyama ubangiji ya zo gurin mala'iku suna gurin eh za a yi hisabi هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور تعالى لما ينزغ شأن ذو أمبارة يموت لأن الجنة نعم
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi a wannan ranar da za a yi hisabi wanda yayi sa'a littafin sai karbe shi da dama ubangiji ka sa muna daga cikin su fa yaqulu shi da kansa ma zaka je yana cewa ha um ta'alu kenan ku zo ko kuma khudhu ku karba kowa ya karba iqra'u kitabiya ku karanta littafi na haka zai fada ku karbi littafi na ku karanta cikin malamai yan baya ina jin ko dhahak yake cewa Allah mai gafara ne ba zai barka ka shiga aljanna ba sai duka an ruguza kurakuran da kai aikinka duk wani aiki da kai na kuskure sai an safi an goge shi aka ce mai dalilinka ya ce domin Allah ya ce wanda aka bai littafi da dama zai ce ha'o muƙra'o kitabiya in dai ya san littafinsa akwai wasu zunubansa da ya yi to kuma zai ce karɓa karanta ba sai ya san dukkan alkhairansa ne kawai a ciki Allah ya shafe masa zunubansa Allah tun kafin mu mutu ka mana ka sa ka tabbatar mana da aljannar mu ya ubangiji haka zaka bi kana bin mutane yanzu ko a makaranta ko a makaranta aka yi jarrabawa in kai na daya wanda da wani mai za ka ga yana yi ina result ɗinka gashi wani makafin ga result ina ni ne first class ganawa kana ta nuna mutane wanda ya je na goma sha takwas fa na zuwa ƙarshe ɗan zai ce ni takarda na mata bata har a yara har a duniya ana samun yara da suke irin ƙaryen nan ni ba gata ba ma ashe ya sa ta aljihu to ɗan aljanna zai ta ce ku karanta nawa ha'u muqra'u kitabiya shi yasa Allah ke cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wanda aka bashi littafin sa ta dama za hisabin sa kenan hisabi yayi sauki zai shiga aljanna sai kaga yanqalibu ila ahlihi ya falfala da gudu zuwa ga iyalansa masruran yana murna yana cewa alhamdulillah haƙurin da muka yi a duniyan nan ba ma kaza hana mu kaza da aka yi muka jure muka bi Allah mu tashi da daddare mu yi sallah mu zo ta hajjiti mu zo ta rawihi kuɗi muna son su amma haka mu ɗauka mu ba wa makwabtanmu don suna buƙata mu kyautata wa mai gidanmu mu kyauta wa iyayenmu duk wannan haƙurin da muka yi muka bi Allah yan galibu ila hali masrura yau al'amarin yayi kyau ga sakamakon nan kuma na rantse muku da Allah kun ga yadda nake faɗan maganar nan wallahi kamar kifta ido ne yanzu duk wanda ya mutu kiyamansa ta faru da shi kana ga kamar labari ne kuma ga mutuwan nan sai yinta ake haka ba kawai yanzu yanzu wallahi kana dan jin ciwon kai wallahi ka fara razana to da yanzu da ciwon kai ake mutuwa da dan zazzabi a ce maka ai da zo aka yi sallan magarba da shi a ce fa yana gama ya gama cin abinci kenan ya shiga daki kawai shi kenan ba farkon azumin nan ba malam ahmad Malam Ahmad an yi sallar magarba da shi, an yi buɗe baki da shi. Limamin gidan Malam Zafar Allah ya gafarta masa. Lokacin sallar Isha yayi, duk an fito, ana ta jira Malam ya fito. Ashe yana falo shi ya rasu a gurin. An tafi. Kuma daga mutuwan nan fa shine kiyama din. Inni zanantu anni mulaqin hisabiya. Wannan dan aljanna sai ce ni zanantu ina da tabbas mulaƙin hisabiya lalle ina da tabbas dama za a min hisabi ranar tashin alkiyama kuma ina ƙaunar in tashi cikin mutanen Allah na gari in samu cin nasara haka mutum zai ta fata a zuciyarsa kai ta fatan cewa kai dai kai da za a yi tashin kiyama kuma za a ba da hisabi kuma za a yi ayyuka za a yi hisabi za a yi kaza to kake yi wa kanka fatan alkhairi insha Allah zaka samu result mai kyau fa huwa fi ishatir radiya duk wanda ya samu wannan hisabi din yana cikin rayuwa mai kyau nan guri ya ce inni zanantu me zaka fassara zanantu zato tabbas ne malamai suka ce imam dhahak ma yayi irin wannan magana suka ce duk inda kaga zanantu a qur'ani idan daga mumini ne kuma ana maganar lada ne to ana nufin tayakkantu a rike ka'idan nan in dai kaga zananto mumini yake maganan zananto kuma maganan lada ne ko shiga aljanna ko za a saka masa to yana nufin tabbas kenan amma idan kaga zananto akan kafiri ko maganan shiga wuta to na shakku ne na shakku ne malamai sai suka ƙara ka'ida guda ɗaya suka ce duk inda kaga zananto ta zo da inna ko anna mai shadda to ana nufin tabbas amma in kaga ta zo da an ko in to wannan wannan wannan wuta ne da azaba sannan kuma tana nufin shakka ne inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi ishatin radiya ayyau kam yana cikin rayuwa da Allah ya yarda da ita a cikin aminci da kuma salama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya shiga aljanna yan amu wala ya bas ya shiga ni'ima kenan babu talauci babu shiga kunci la tablas ya buhu tufafinka ba za ta ba za su ba za su kode ba babu kodewan tufafi ba datti ba yau za a je wanki babu guga a a duk wannan an wuce gurin wala yafna shababuhu za a mai da kai saurayi ne ko kuma a mai da ke budurwa kuma har kiyama ta tashi a budurwarki zaki zauna a saurayinka zaka zauna ba tsufa ba mutuwa hadisin muslim hadisin abu sa'id al-kudri annabi cewa yayi za a yi kira ranar tashin alkiyama idan duk yan aljanna sun shiga aljanna sai a yi kira a ce ya ku yan aljanna yau kun samu lafiya babu ciwo har abada ba alsa kai karan jiya na shiga wani kemis nan na kai yarinya na jinar kemis din a cike kafin na iso ma nake cewa alsa ko ina zuwa aka ce malam duk kowa ulcer ne wanda suka tafin daga wani ya zo ma ce omeprazole nake so gelocin nake so malam ulcer haka aka yi ta yi ba ulcer ba zazzabi ba ciwon kai ba stress ba depression babu damuwa babu tunani babu matsala haba don Allah don me yasa ba za ka yi da gaske ka ka samu wannan abar ba Allah ka azurta mu da aljanna ka tsare mu da shiga wuta ya ubangiji ka karbi ayyukanmu ka yafe mana kurakuranmu sai Allah sai ya ce sai Allah ya sa a kira a ce wa inna lakum an tahyo fala mutu abadan rayuwa har abada za ku yi ba mutuwa aljanna kamar yadda wuta ma ba mutuwa sannan Allah ya ce za ku ci gaba da zama a samarinku ba za ku tsufa ba har abada sannan kuna cikin ni'ima kuma ba za ku samu damuwa ba har abada ga wanda ya shiga aljanna hadisin muslim imam muslim ya rawaito hadisi din sannan za a sa ka fi jannati da aliya a aljanna madaukakiya kana sama qutufuha daniya karka ji an ce aljannanka tana sama kace a cikin aljanna an ce akwai 'ya'yan itace akwai kaza to yanzu ya kuma ina sama 'ya'yan itace sai na sauko kenan a'a qutufuha 'ya'yan itacenta daniya tana kusa da kai duk da kana sama din wa zullilat qutufuha tadlila za a kusanto maka da ƴaƴan itacenta kusantowa wani waje Allah ke cewa muttaki'ina fiha alal ara'iki ay muttaki'ina ala furshin bata'inuha min istabarqin wa janal jannatayn dan abinda ake tsinka a cikin aljanna din danin kusa da kai yake Allah zai ce kulu washrabu hani'an ku ci ku sha ku more ku yi duk abin da ga dama shi yasa duk abin da aka haramta maka a duniya abin da aka haramta maka a duniya in dai ba na kyaba ba a al'adance to a lahira ma an haramta an halitta maka shi akwai abubuwa na kyama duk abin da a kyamace yake shi kuma ba za ma za ka abin nan ba amma duk abin da ake sha'awansa duk abin da ake sha'awansa a duniya to za ka same shi a lahira Allah ce kulu washarbu hani'an ku ci ku batsi bima aslaftum wannan sakamako ne na biyayya da kuka yi ta ubangiji abinda kuka gabatar fil ayyamil khaliya a rayuwarku ta duniya ranakun da suka wuce wannan ba yana nuna fa aikinka ne zai shigar da kai aljanna ba a aikinka da bin Allahnka sababi ne na ubangiji ya baka rahama shi sa annabi sallallahu yake cewa ba wanda zai shiga aljanna sai da rahamar Allah suka ce har kai ce hanni mana aikinka bai isa ya saya maka aljanna ba ba za ka iya ba ba abin da kake da shi da zai baka aljanna biyayyan ubangijin ne Allah zai baka falala ya saka aljanna kul washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil kaliya Allah yake cewa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'maluna sakamakon biyayya da kai Allah kuka aikata ubangiji zai baku tukuici amma ba kun yi aikin da ya kai a sayi aljanna ba a'a tukuici ne za a baka lakun fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun duka a cikin aljanna to akwai fa'idodi a wayannan ayoyin mun yi magana fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi ku shirya saboda tambayoyi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya wanda aka bashi littafinsa da dama me yasa ubangiji ya zabi dama wani waje Allah ke cewa fa ashabul maimanati ma ashabul maimana amma waɗanda su ƴan dama ne kai kama san su waye ƴan dama su ne bayan Allah na gari karkashin wannan aya malamai suke cewa mustahabbi ne duk wani aikin alkhairi kai shi da dama in za ka bayar ka bayar da dama in za ka karba ka karba da dama in za ka yi alwala ka yi da dama in za ka yi taimaka ka yi da dama in za ka sa takalmi ka sa da dama in za ka sa kuffi ka sa da dama in za ka shiga masallaci ka shi da dama in za ka yi aswaki ka rike shi da dama in za ki sa kwalli tozali ki rike da dama kuma ki fara da idon dama in za a yanke farce eh a fara da dama idan za a yi aski a fara maka ta dama in za a yi miki kitso a fara ta dama to ta daman waye ta daman mai kitson ko ta daman wanda ake wa kitson eh ta daman waye sau da aka yanzu in ta kallo ki haka ko yadda baba sadi ke kallo na, sai ya fara ta nan kenan ko nan ne dama na to me yasa ba za ta ce ita ma tana so ta yi dama ba sai ta fara ta nan ko dai duk daman ne inda yana inda kana kallo na duk daman ina daman ka o nan ne daman ka to ni ga daman yawwa to kaga shi zai iya cewa shi daman sa ne ni kuma in ce ni ma dama na to ta daman wanda za a yi wa kitso ne haka aski ta daman wanda za a yi wa aski sai dai idan akwai dabaran da za a yi kowa ya aiki da damansa sai a yi misali sai ya dawo ta bayanki sai mai kitson ta dawo ta bayanki in zai yi kenan zai yi zai yi mai kitso ta dawo ta baya kuma ta yi to shi kenan ta tsaya ta baya kamar yadda mu ake mana aski in mun zo wajen aski sai mu yi haka sai mai aski ya tsaya ta baya sai ya fara ta dama shi ma ya fara damansa kai ma damanka to ana son dama shi yasa Aisha Allah ya kara mata da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama tana burge shi a tsarkinsa mana alwala da taimama da wanka da tsefe gashi in yazo tsefe gashi dama yake farawa da sa takalmi da dukkan al'amuransa sallallahu alaihi wasallam wani waje Aisha take cewa kanat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hannun annabi ta kasance al-yumna ta dama li tuhurihi wa ta'amihi na abincinsa ne da kuma duk wani abu na mutunci na kirmantawa na tsafta da dama yake yi sai Aisha take cewa wa kanatil yusra da hagunsa kuma likhala'ihi yana yin yana tsarki yake da shi wa ma kana min aza da kuma duk wani abu na kazanta duk wani abu ya zama na dauda ne kaman zaka dauke wani datti a ƙasa annabi sai ya da hagu amma duk wani abu da zaka yi kuma abin nan na tsafta shi kuma sai a yi da dama za wata gidan zan yi tambaya a karkashin nan amma mun ce kitabahu bi yamini to mu je kafirai kuma fa ba amma man uce kitabahu
wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الله سبحانه وتعالى كتوا فأما من أوتي كتابه بشماله أما كافري da kuma ‘yan wuta ko da musulmai ne, uce kitabahu bishimali za a ba su littafinsu ne da hagu. Faya ƙulu sai ka ji yana cewa, ya laita ne, ya kai tona, lam uta kitabiya ina ma ni da baban littafin ba haka zai fada ya laitani lam uta kitaba a'mali as-sayyi'at ina ma ba bani ba walam ajri ma hisabiya ya zama ban ma san meye makota makomata ba ya laita ya laita hakanatil qadiya ina ma da a ce da aka mutu ba a tashi kawai na mutu shikenan a wuce haka aiko baka isa ba ya laita mauti fi duniya kanar nihayatu hayati haka zai fada yace ina ma a ce mutuwansa ita ce karshe kawai to yanzu zai fara korafi ma aghni anni maliya dukiyata bata bata taimake ni da komai ba ina masu ajiye dukiya ina wanda yake mai da dukiyarsa wata tsiyar ran kiyama idan baka yi aikin kware ba sai ka ce Allah wadare da dukiyarka me za ka yi da kudin me za ka yi da shi akawun aje a yi ta makarewa a yi ta sayan motoci gidaje filaye wani kan ma saboda tsantsan jahilci baya ci wallahi baya cin kudin akwai mutumin da kudi yake da shi fa ga gonaki amma wallahi makwabtansa a gona suka ce wallahi zai zo gona tun da safi wallahi har magarba da biskit yake zuwa wallahi da biskit ya ce idan yana aikin yana gaggawan fitowa gona kuma ya zo da kosai kosai fa Allah ya basa rasuwa gonar gonar matarsa ta gaji gonar ta yi aure ta aure wani sai ga sun zo da yamma da naman kaji da abubuwan su zona a gonar wallahi mai amfani nan dukiyar ma baya ce ba a sadaka ba a taimakon al'umma wani za ka samu fa gidansa ya kusan ɗari amma masallacin anguwarsa ko kafin babu yana da millions billions a account amma fankar masallacin anguwarsa za ta iya ɓaci a yi wata ana neman taimako ana so za a gyara fanka to irin wadda za su ce ma a gani an nema liya dukiya ta bata min amfanin komai ba yau malayan fa'o malun wala banun kenan ranar da dukiyar ba za ta maka amfani ba wa ma yugu ne an humaluhu idza taradda in dai aka tafi wajen ubangiji ba a yi aikin kware ba to dukiya ba za ta maka amfani ba zai ce halaka anni sultaniya wannan mulkin nawa ne ya halakar da ni alam tara ila ladhi hajja ibrahima fi rabbih an atahu allahul mulk saboda an bashi mulki yayi abin da ya ga dama to ran kiyama zai ce halaka anni sultaniya mulki na ya halakar da ni mulki na ne yasa nake taka mutane na cinye musu kuɗi na gina musu aiki na baro suka mutu da yunwa asibitoci na ki gyarawa na ki zuba magani wutar lantarki na bari ana ɗaukewa wani ma ana masa tiyata aka ɗauke wuta ya mutu muna da iko mu sayi kayan abinci a yalwata a cikin kuɗin gwamnati ba za mu ji komai ba abin da zai rage mana amma muka rike kuɗin gwamnatin muka ma sa aka sayi kayan abincin tirela-tirela muka ɓoye muka ƙi mu ba wa talakawa ɗin muka bari ta lalace a sto ko kuma muka canja musu buhu muka je muka sayar muka yi abin da muka dama da shi mulkin muka taka kowa mai gaskiya mu take shi mai ƙarya mu ce shi ne mai gaskiya kuma dole haka za a yi a yi zaɓe mu canja ƙuri'un ya ce halaka ni sultaniya wannan mulkin nawa ya halakar da ni yana daga cikin abin da ya sa ni a wannan don da kansa ya faɗa sai Allah ce ku zuhu fa gullu kai mala'iku ku kamo shi ku masa kokumi sai a kamo mutum sai a fara daddaure shi yadda ake daurin huhun goro summal jahima sallu Allah ya ce ku jefa shi a cikin wutar jahannama summa fi silsilatin zar'uha sab'una dira'an fasluku sannan ku nemi wata kaca wanda tsawonta ya kai zira'i saba'in ba fa irin zira'i namu ba na Allah na ran tashin alkiyama ku sa shi a ciki ku daddaure shi idil aghlalu fi anaqihim wasalasilu yushabuna ana ji ana saka shi cikin kata ana ja wannan ja na dauri da kuma ja na walakanci wancan mala'ika ya kama ta can a ja wancan zaka ba a ja sannan a yi ta jansa kuma haka har abadin abadin abada ba za a mutu ba a cikin azaba mutum zai ta yi saboda dan wani daɗi kankani na duniya da ka biye ta ka zalunci mutane ka cuci mutane ka je ka yi sihiri ka kashe wani a sihiri ka haukatar da wani a sihiri ka raba wata da mijinta ka raba wani da matarsa ka raba wani da 'ya'yansa ka raba wani a kasuwanci ka cutar da wani boka ya sa mijinka ya soka ba don Allah ba kina saba masa amma yana son ki saboda kin je gurin boka a canja kwakwalwar mijinki mai hankali ya zama ba shi da hankali ya zama sai abin da ke gaya masa saboda mai bokanci ɗan wannan jin daɗin ɗan ƙanƙani ki kore kishiya ki zauna ma ba jin daɗin mijinki ke ba ki kashe uwar miji duk ana yi fa wallahi wani waje da muka je ta zo tana kuka malam ni na kori na haukatar da uwarsa aka bar min shi na ga baban yana son sa ne kuma na kashe shi wallahi tallahi a ɗan ƙanƙanin lokaci kuma an tafi an mutu an zo ƙiyama kuma ka riga ka yi wannan aikin ka yi wannan ɓarnan saurayi yana neman ka ya fara zuwa ka ɗan fara ganin akwai ɗan rawa ta tare da shi a ji a ɗan samu minti a samu wani abu a je gurin boka a sa abin da zai soka ba don Allah ba kin halaka sannan daga baya kuma abin zai karye in ya karye kuma auren ba zai yi kyau ba dan zai zai ga wai shi wani kaddara ne ma sa na aure ki ki bari ya aure ki don Allah don ya ji hankalinsa ya kwanta karki canja ra'ayi boka ya canja ya yi tsafi a tsafe shi ya so ki don dole ya aure ki don dole ba zai ji daɗin kyau ba za ki ji daɗinsa ba haka masu neman mulki innahu kana la yu'minu billahi al-azim to abin da ya faru shine dan baka yi imani da Allah bane rashin yin imani da Allah shi zai jefa mutum cikin wannan azaba ɗaya kenan kun ji manya-manyan abubuwan da suke kaiwa mutum wuta rashin imani ga Allah rashin imani ga Allah shine ka kibin umarnin Allah ka ci saba wa Allah kuma abin da yace ka aikata baka aikatawa kake wasa da sallah kake wasa da da azumi kake wasa da ibada kake kin bin mahaifanka kake kin mijinki makwabta ki cutar da su ba a yin ayyukan kwarai ba ki da kunya zaka iya zagin kowa zaka iya cin mutuncin kowa kudin ka naka ne baka tunanin duk babu wannan wannan shine na farko imani kana shirka baka bin Allah kana zuwa gurin boka ka ki ka bi karantarwan ahlus sunna wannan shine na farko na biyu wala yahuddu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa a ciyar da miskinai a taimaki musulmi ku kalli wannan gurin fa ba fa baya ciyar da miskinai ba ba fa wai baya ciyarwa bane fa baya ma kwadaitarwa a ciyar da su rashin kwadaitar da mutane ku taimaki miskinai masu jin yunwa ku nemi abinci ku basu ku kashe musu yunwan cikinsu ka yi wa'azi a yi ma rashin yin hakan shi ne abin da jefa shi wannan wutan da muke fada ina kuma ga wanda yake da shi ɗin kuma bai bayar ba kana da shi ba ka da shi ba ka ce a bayar ba ka yi ka yi wa'azi ka yi ka faɗakar za ka shiga wuta ina kuma in kana da shi ne ka ƙi ka bayar kuma kana da iko kuma kana da dama wala ya hudu ala ta'amil miskin أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام مسكين iri ɗaya ayan ko ba ka kwaɗe tura ciyar da miskini in kun koma cikin suratul muddathir wanda za mu yi sota bari ku ji manyan abubuwan da sa aka azabtar da kafirai a ran kiyama za a tambaye su ma salaka kun fi sakar me ya kai ku cikin wutar jahannama qalu lam naku minal musallin zace ba ma sallah ne ba ma cikin masu sallah wa lam naku nut'imul miskin ma ba ma ciyar da miskinai ba ma ciyar da miskinai shi yasa kun ga irin asusun nan da ake cewa na marayu a ce maka za a bude asusun marayu gobe ko jibi ko gata insha Allah nan da kwana uku za mu bude asusun marayu a gidanka akwai kayan da yanzu kai shi maraya zai yi murna da shi ka ɓoye kana da masara kwano goma kwano ɗaya da za ka ɗauko ka ce ina masaran ina buhun masara ina buhun da ake zuba taimakon masara gashi ni ma ga kwano na ɗaya a'a dawa na da kai an ware buhun da ake sa dawa a ciki ka zo ka sa kuma kana da ita kuma za ka ɗiba ba za ta rage maka komai ba walam na kun nutse mulmiski kana cikin wannan masifa ɗin ba ce ka ba da dukiyarka duka ba ɗan kaɗan masu buƙatuwar nan da aka samu kwamiti za su haɗu su za su tattara su neme su su rabar musu kullum an ce a yi taimako sai ka ce alajiwa ne ake magana da shi falai salahul yau mahahuna hamim irin waɗannan mutanen ranar tashin alkiyamar nan ba su da wani aboki da zai taimake su Allah ce malin zalimi na min hamimin wala shafi'in yuta a zalimai ba su da wani aboki babu wani wani mai cetonsu da za a saurare shi babu shi wa ma ya isa abincinsu wala ta'amun illa min ghislin abincin yan aljanna da za su ci shine ruwan gyambo na yan wuta ruwan kansu da za a azabtar da su gyambansu da zai ke kwarara saboda azaba jini da ɗiwa yana fita da shi ake ciyar da su ‘yan wutan wannan bala'in la ya kuluhu illal khati'una wanda suka ƙi bin Allah su za a ciyar da su da wannan Mm. wanda ba sa bin Allah su za a ciyar da su da wannan shi yasa malamai suka ce babban abin da zai baka kwanciyar hankali a rayuwa ta duniya ka rike abu guda biyu ka rike Allah duk abin da zaka yi ka yi shi don Allah mai kyau yadda shari'a ta karantar sannan na biyu kake kyautata wa halittun Allah in ka rike wannan abu biyu ka bi Allah ka kyautata wa bayin Allah ya zama kai kullun da kwanciyar hankalinka kullun dadinka shine kaga mutane ka sa musu farin ciki musamman Allah ya baka kake bika musu musamman manyan wata ka cire su daga jinwa ni ila fi quraish ila fi brilata shita'i wa isha'i wa sayf har can aka ce at'amahum min ju'in amarhum min khawfin wa at'ahum min ju'in at'ahum min ju'in amarhum min khawf maganan yunwa din nan ka tuna manyan wace ka bashi a ce yau ya ji daɗi wannan babbar ni'ima ce to Allah ce fala uqsimu bima tusirun
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين Allah subhanahu wataala yake cewa fala uqsimu bima tubsirun bazan rantsi da fala uqsimu bima tubsirun bazan rantsi da abin da kuke gani ba wa ma la tubsirun ba zan kuma rantse da abin da ma ba kwa gani ba wannan ayan la a nan gurin wasu na ganin ba ta rantsuwa ba ce na fiye na fiye ce inda inna hula ƙaunu rasulin karim wannan ƙur'anin da kuke gani cewa shi ƙur'ani ne ba sai na rantse muku ba wasu ka fasara shi da aka wasu ka ce kuma uksimu bi matu sirrin kenan na rantse da abin da kuke gani shine duniyar nan da samanta da ƙasa da mutane wa ma la tufsirun kuma na rantse da abin da ba kwa gani shine abin da ke cikin ƙasa na ruwa da duwar watsu da ma'adanai da zinare da azurfa innahu laqawlu rasulin karim da wayannan ayon gashi mun iso kansu na so mu karasa suran yau amma ba zai yi ba gobe za mu tattauna mu faɗi fiskoki na wannan la'uku sai mu din ta nan wajen mu haɗa ta da ƴan uwanta mu yi bayani duka cin ta rantsuwan ce ko ba ta rantsuwan ba ce wasu sun dauka cewa ta rantsuwa sun fassara ta kuma da haka su da dalilansu wasu kuma sun dauka ba ta rantsuwa ba ce za mu tattauna a karatun gobe in Allah ya sa muna raye muna fatan Allah ka kai mu goben Allah ka amsa mana ibadunmu za mu dakata a nan gurin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh